وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأسأل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله واعلموا أن مما يحفظ العلاقة الزوجية ويحافظ عليها المعاشرة بالمعروف ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة كل طرف ما له وما عليه وإن نشدان الكمال في البيت وآل البيت أمر متعذر والعمل في استكمال الصفات فيهم أو في غيرهم شيء بعيد المنال في الطبع البشري ولكن على الرجل أن يحاول ما استطاع في أن يكون معاشرا لزوجته المعاشرة الحسنة المعاشرة الطيبة التي أمر الله تبارك وتعالى بها ومن رجاحة العقل ونضج التفكير توطين النفس على قبول بعض المضايقات والغض عن بعض المنغصات والرجل وهو رب الأسرة مطالب بتصبير نفسه أكثر من المرأة والرجل عليه أن يوفق بينه وبين زوجته وأن يعاشرها بالمعروف لأنه قد علم أن المرأة ضعيفة في خلقها وخلقها إذا حسبت على كل شيء عجزت عن كل شيء والمبالغة في تقويمها يقود ويؤدي إلى كسرها وكسرها طلاقها يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ظل وإن أعوج شيء في الظل أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا فهكذا فالإعوجاج في الخلق أو في المرأة أصل الخلقة فلا بد من مسايرته والصبر عليه فعلى الرجل كذلك ألا يسترسل مع ما قد يظهر من مشاعر النقص من أهله ومشاعر الذك كذلك من أهله وليصرف النظر عن بعض جوانب النقص في أهله وليتذكر جوانب الخير فيه فإنه لواجد في ذلك شيئا كثيرا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر وليتأن في ذلك كثيرا فإن رأى بعض ما يكره فلا يدري أين أسباب الخير وموارد الصلاح يقول المولى جل وعلا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فذلك على المرأة المسلمة أن تعلم أن السعادة والرحمة والمودة لا تتم إلا حين تكون ذات عفة ودين تعرف ما لها فلا تتجاوزه ولا تتعداه تستجيب لزوجها وهو الذي له القوامة عليها يصونها ويحفظها وينفق عليها فتجب طاعته وحفظه في نفسها وماله وتتقن عملها وتعتني بنفسها وبيتها وتقوم بما يجب عليها من أعمال البيت فهي زوجة صالحة وأم مشفقة وراعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وتعترف بجميل زوجها ولا تتنكر للفضل والمعاشرة الحسنة التي كانت بينها وبين زوجها يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التنكر ويقول أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال لا يكفرن العشير لو أسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأت ما رأيت منك خيرا قط عباد الله نسأل الله السلامة والعافية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله أهل الله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أنه لا بد من دمج الزلات والغض عن الهفوات فلا تسيء المرأة إلى زوجها إذا حضر ولا تخونه إذا غاب فبهذا يا عباد الله يحصل التراضي بين الزوجين وتدوم العشرة الحسنة الطيبة بين الزوجين ويسود الإلف والرحمة والمودة بين الزوجين يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة اللهم ادخلنا الجنة برحمتك وفضلك وإحسانك يا كريم يا رحيم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم اللهم انصرهم على اللهم انصرهم على الكافرين اللهم انصر انصرهم على المجرمين اللهم انصرهم على الذين يعتدون عليهم يا ربنا إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اعزنا يا رب العالمين اللهم اعزنا ولا لنا مكان الخير مكان الشر خيرا وبدل لنا مكان الجهل علما ومكان الخوف أمنا ومكان الفقر غنى ومكان الضعف قوة يا رب العالمين وفقنا اللهم لما تحب وترضى إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعوة مسلمين مجد الله سبحانه وتعالى cikin dukkan al'amuran magaba ɗaya. mu sani cewa zamantakewa ta aure akwai abubuwan da suke taimakawa akan ainihi tsayawarta da dawamarta daga ciki akwai gudanar da dokokin Allah subhanahu wata'ala a zamantakewa aure akwai kyakkyawan zamantakewa kyautatawa soyayya da kauna da tausayi da taimako tsakanin ma'aurata wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa rayuwar aure ta dawwama to kuma haka din ba zai tabbata ba sai a lokacin da kowane ɗaya daga cikin ma'aurata ya san abin da ke kan shi da kuma abin da ke kan ɗan uwan shi mu sani cewa ƙoƙarin samun cika a cikin iyalin ko a cikin mutanen gida wani al'amari ne wanda yake yana da wahala akwai wahala wato a ce a samu miji cikakke ɗari bisa ɗari akwai wahala a samu mace ita ma cikakkiya ɗari bisa ɗari ƙoƙarin cika dukkan sifofi gaba ɗaya a cikin mutane ko kuma cikin iyalin gida miji da mata wannan al'amari ne wanda yana da wahalar samu a cikin ɗabi'a ɗan adam kamar yadda mace take tauyayya haka shi ma dan adam miji shi ma haka yake tauyayye saboda haka kowa bangaren shi akwai tawaya kowa mai laifi ma dan uwan shi ne saboda haka duk lokacin da wani abu ya faru to sai a tare a gyara a zanna a gyara shine abinda ubangiji Allah subhanahu wataala yake so mu yi idan muna yin haka to rayuwarmu za ta dawoma za ta yi daɗi duk lokacin da dan uwanka ya saba ma mijinki ya saba maki ki bar tunanin cewa wannan wani annabi ne ko wani manzo ne kamar yanda kai ma matarka ta bata maka rai ka bar tunanin cewa wannan wata mace ce daga cikin matan annabawa daga cikin ma'ana ɗabi'a ke gare ta irin ta maryam ƙarshen imani da Allah cikin mata ko Khadija ko Asiya da sauran mata ko Fatima ko Aisha waɗannan mata masu girma masu daraja matan annaba da iyayen annabawa to kakkai tunanin macenka haka take kakka taba tunanin haka dan kasancewa tawayya ce bata kai ta kawo ba kamar yadda kai ma baka kai ka kawo ba to idan muka san kowa yana da wasu bangarori na tawaya a cikin rayuwar shi a cikin zamantakewar shi to haka zai sa rayuwa ta dawwama saboda dama ba ina kallon ka ba ba yadda za ka saba mani dama ba ina kallon ki ba ba yadda za a yi ki saba mani to da haka ake samun rayuwa mai daɗi rayuwa ingantacciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi ma matanku alheri ku kula da su saboda mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda an halice su daga kashin hakarkari karkatacce kuma lalle mafi karkacewa abinda ke cikin kashin hakarkari shine saman shi idan kai kokarin karya wannan kashin kai kokarin mike shi to karya shi zaka karya shi kuma shine sakin wannan macen saboda haka mace haka take aslinta dama da Allah subhanahu wataala ya halicce ta ya halicce ta karkatacciya saboda haka karkata asli ne a cikin halittar mace to dole ne ka tahi da wannan karkatar da Allah subhanahu wataala ya mata kuma dole ka yi hakuri ana ban magana ana hakuri ba wai cewa akai ka kyale ta ta lalace ba ta sakarce ba ta zan mutun ne ya banza ba ba ruwanta da hakkin ka ba ruwanta da kanta a abinda ake magana ita dama duk lokacin da ta maka laifi to haka take dama mai laifin ce kamar yadda kai ma duk lokacin da kai laifi to ka sani cewa kai ma dama mai laifin ne domin mai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu bani adam khata'un duk dan adam mai kuskure ne duk dan adam mai aikata laifi ne wa khairul khata'ina tawwabuna mafi alherin masu aikata zunubi sune masu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to da haka kenan dole ka tahi da wannan kuma dole ka yi hakuri sa'annan kuma kai ya zamanto kawai ka kafa wata kyamara ga matarka kawai jira kake te wani lafi ka ce wannan ba daidai bane ya kamata yawan ɗumi a kan laifi ya zamanto kaɗan ne a cikin rayuwarka ka zangi daurewa ka zangi rimce idanunka daga waɗansu abubuwa da suke faruwa daga iyalinka waɗanda suke mara daɗi ka kau da kanka da ba komi ne za ka magana bi lura da faɗa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha Allah ta'ala ce tuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta wani labari zuwa ga waɗansu daga cikin matan shi inda Allah ya kai ce arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd ya sanar da wani labarin wani labarin kuma sai ya kauda kai sai malamai suka ce to wannan shine wajibin miji akan matar shi idan ta yi laifi goma to ya mata magana akan laifi guda ɗaya sauran dai ya yafi mata kawai ya faɗi guda sashe kuma duk ya kau da kai daga barin shi amma an ka zamanto duk sai ka zo zano mata su gaba daya to ya zamanto da kai da ita ba bambanci kenan ka zamanto kai ma yanayin ka irin na mata ne domin mace idan ka mata laifi daya da ba ka tara su suna da yawa to za ta yi ta zano maka ta yarda ta maka ta karanto su ta yi ta bari amma sai ka gaji da dumin da take alhali kuma maimakin wannan wanda ya faru waɗancan ba a yi magana ba to matsayinta na mace to sai ta rata to maka gaba ɗaya duk sai ta gaya ma waɗannan laifuka to miji wato an ce ya yi haƙuri fiye da mi fiye da ɗiya mace haka ake so miji ya yi haƙuri fiye da ɗiya mace saboda mi saboda shi ne wato mai gida kuma ya riga ya san cewa ita mace mai rauni ce a cikin halittarta mace mai rauni ce a cikin ɗabi'unta idan aka ce sai an yi mata lissafin dukkan komi to za ta gajiya daga dukkan komi gaba daya in ka ce komi sai ka mata magana a kai to ba abinda za ta iya ya kamata kasancewa lalle kai kafita domin Allah ya ce walaysa zakaru kalunse Allah ya ce namiji ba kaman mace yake ba saboda kenan akwai bambanci ta ko ina bambancin hankali bambancin imani bambancin abubuwa da hangen nesa masu tarin yawa suna nan bambance bambance tsakanin tsakanin mace da namiji to ya kamata duk ma'auraci ya san cewa tsakanin shi da matar shi akwai tserewa sosai Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i maza sune masu yawan tsayuwa akan mata bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd saboda fifikon da Allah ya tsakanin su Allah ya fifita maza akan mata wurare da dama annabawa da manzanni dukkan su maza ne ba mata bane kaga tun daga nan ma Allah subhanahu wataala ya bibita diya maza akan diya mata limanci wake yi kiran sallah wake yi duk waɗannan ibadodi ne masu daraja wa'azi wake yi hito ga hiri a bari ya wa'azi duk maza ke yi kaɗan ne zaka samu mata suna yi Riko ne da Allah ta'ala ya ba ɗiya maza akan ɗiya mata ya kamata ɗaya namiji ya san wannan falala da Allah subhanahu wataala ya yi mashi akan ya mace shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yafrak mu'minun mu'mina kan mumini ya kyamaci mumina ma'ana kan miji ya kyamaci matar shi gaba daya yace wannan mutum ne ya banza ce babu alkhairi ko daya a cikin ta kakka yarda ka yaka nan manzo Allah yace in ka yaka nan baka yi adalci ba annabi alaihi salatu wassalam yace in radiya minha khuluqan ko in karya minha khuluqan radiya minha akhar idan ya kyamaci waɗansu ɗabi'unta to zai yarda da waɗansu ɗabi'u kuma saboda haka da za ka yi tunani game da ainihin iyalinka ka tsaya ka yi ƙididdiga ka yi raskwanan ayyukanta masu kyawu da ayyukanta mara kyawu za ka ga masu kyawun sun rinjaye mara kyawu to haka ake so ka zan kyawunawa shi sa Allah subhanahu wataala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah ya ce ku yi zamantakewa da matanku zamantakewa mai kyau fa in karimtumuhunna idan kuka ki mata gaba daya fa asa an takrahu shay'an Allah ya ce to ai akwai fatan ku ki wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira kuma Allah ta'ala ya sanya alheri mai yawa a cikin shi kenan bai kamata gaba daya ka bugar da mace ka ce gaba daya ba ta kwarai bace a'a kamata yi ka yi lissafin kirkinta da rishin kirkinta sai kaga cewa lalle kirkinta ya fi rishin kirkinta yawa ba saboda laifi daya duk sai ta bata gaba daya wannan ba adalci bane kamar yadda ita ma saboda laifi daya da kai mata duk ka bata alherin ka gaba daya wannan ba daidai bane bai kamata ba saboda haka ɗaya namiji haka ya kamata ya ɗauki mace ya mu'amalance ta a haka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba shi umarni ya yi haƙuri ya zangi ba da magana ya zangi haƙuri yana ban magana ha Allah subhanahu wataala ya kawo ranar rabo su ta hanyar mutuwa haka Allah subhanahu wataala yake so aure mutuka raba ne haka ake son shi ba so ake a yi a bari ba haka ita ma da ya mace wajibi ne ta sani cewa walwalar gida da jin daɗi da soyayya da ƙauna da tausayi ba yadda za a yi ta same shi a rayuwarta sai lokacin da ta zamanto mace mai kamun kai mace mai addini mai tsoron Allah subhanahu wataala kamar yanda rishin kamun kai ne da rishin addini kaga mata ana biki na suna ko ana bikin aure ka gansu an yi masu katorin wako gida ko kuma sun zo sun jera kujeru wannan ba daidai bane wannan ba hali na kwarai bane wannan yana daga cikin abinda yake bata rayuwar aure idan kin je wurin biki babu wurin zama a cikin gida ki zanna ki taya abu kiyake ko ƴan uwarki ko ƙaunaki ko yaki ko ƴan uwar mahaifiyarki ko ta babanki ko wata makwabce ku ki taya ta murna ranar suna ki shiga cikin gida a zanna babu wuri to sai ki taya ta murna ki to ki taya ki gida kawai amma ba daidai bane a ce matan musulmi matan musulmi zo a jera musu tabarmi ko gida kuma a kawo abinci su yi ta ci mutane na wucewa mai mota ya wuce ya ganin su mai moto ya wuce ya ganin su ɗan ƙasa ya wuce ya ganin su wannan ba da biya kwarai ba ce wannan ba aikin matan musulmi ba ne irin wannan hitar da irin wannan zama Allah ta'ala ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula irin wannan hitowa irin wannan yawo na jahiliya na mutanen farko Allah subhanahu wataala ya ce kar ku yi shi ya ku mata saboda haka ba daidai bane mata su zo birjik ka gansu ɗaruruwa ka ga mace ɗari biyu ko iya da haka na ba bakin kofar wani gida saboda bi wai gidan ba ya ɗaukar su gida ba ya ɗauka to ba dole bane dama zaman bikin ba dole bane al'ada ce abu ne da aka saba na taya murna ranar sati a zo a yi farin ciki a ci abinci to tun da babu wurin zama cikin gida ko fa mata al'aura ne almar'atu aura fa bi suwafil buyut haka manzala ya ce mace al'aura ce ku rike ta ku tsare ta a cikin gida bai kamata ta yi irin wannan hitawar ba mace ba ta hita sai da larura sai da wata bukata wannan ba bukata bace maza ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawace su cewa su daina zama bakin hanya balle ku mata dada waɗanda kun fi su zama al'aura manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabai ka shedin ku da zama baki suka ce ai dole ne sai mun zanna mu maza ne muna sana'a muna aiki dole ne sai mun zanna wuraren zama zala ce to tunda kun ki sai kun zanna bakin hanya to ku ba hanya hakkin manzala ya ce idan an gada ku ku amsa idan kun ga wani abu wanda Allah ya hana ku kallo ku kauda kanku idan wani ya neme ku sanin wani wuri sanin gidan wani ko wani mutum yake nema to ku gwada mashi ma da dai ku zanna dan ku yi aikin alkhairi to ba daidai ba ne maza ma an hana su ballantana mata babu inda aka ba mata dama su zo su yi zanna bakin hanya ku ji tsoron Allah mata ku daina irin wannan zaman zama ne wanda ya saba ma Allah zama ne wanda ya saba ma manzon Allah Allah kuma ya ce duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi to lalle wutar jahannama ta tabbata a gare shi har abada saboda haka mu ji tsoron Allah za ka ga mata bakin hanya da adansu da kwalliyarsu wata da hijabinta da koza za ta yaba shi baya ka ganta ga ta nan daga ita sai doguwar rigarta ta shadda ko ta atamfa ko kuma riga da buje ko kuma wasu matsatsin kaya duk ta bayyana wata ma sai kaga tudin gabanta tana zanna bakin hanya wannan zama da kuke mata ku sani cewa biki bai halitta muku wannan maballe Allah ta'ala ya kauda kai daga barku balle Allah ta'ala ya dauke alkalami daga barinku balle ya ce ba za a makomi ba wannan zama da kuke bakin hanya kuna cikin tsinuwa Allah ne mala'iku na tsine muku albarka saboda zama ne wanda bai kamata ba zama ne wanda Allah subhanahu wataala ya hana ku yi ba za ku taba samun rahama Allah a cikin wannan zaman da kuke ba da haka ku ji tsoron Allah ku bar irin wannan zama dole mace in tana samun tana son ta samu rayuwa mai dadi rayuwa ingantacciya rayuwa ta kauna da ita da mijinta to dole sai ta zamanto mai kamun kai mai addini kuma ta san haƙƙinta wanda Allah subhanahu wataala ya ɗora mata ba za ta ƙetare shi ba ba za ta wuce shi ba ta karba kiran mijinta da lokacin da mijinta ya bata umarni domin mijinta shine wanda yake da tsayuwa a kanta shine wanda yake kare ta shine wanda yake kiyaye ta shine wanda yake ciyarwa a kanta da haka kenan ladabi da biyayya ga miji ya zama wajibi kiyaye miji ga kanta ta bar watsar da kanta duk macen aure to ta bar sakin jiki ga ɗa namijin da babu alaka tsakaninta da shi ta bar sa in ma ya kama wani abu za ta saye to kar ta nuna mai ita ba mace aure bace cikin kamun kai cikin nutsuwa cikin tsoron Allah ta sayi wani abu gare shi ba tare da ta mai wargi ba ba tare da ta mai wasa ba ba tare da ta dauki ba komi bane ba a'a ta zama mai kamun kai duk lokacin da mijinta baya nan kuma haka ma ta kiyaye ma mijinta dokiyar shi sa'annan ta yi aikin ta mai kyawu a cikin gida ta tashi ta yi aiki ta kula da kanta ta kula da gidanta ta sani cewa fa ita mace ce wadda take ta kwarai mace ce musulma mace ce mumina wadda Allah subhanahu wataala ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما waɗannan siffofi wajibi ne ya mace ta siffanta da su dole ta zamanto muslima mumina sadiqa qanita sa'ima hafiza zakira duk waɗannan ɗabi'u dole ne ta zamanto tana tare da su dole ne ta ji tsoron Allah subhanahu wataala ki sani ke cewa lalle ke mace ce ta gari kuma uwa ce mai tausayi kuma ki sani cewa kiyewa aka baki a dakin mijinki saboda haka sai an tambaye ki wannan kiyan da aka baki kuma ki zanki yarda da kyautatawa da miji ya maki ki bar ainihin butulci ga ainihin zamantakewa kyakkyawa da kuma kyautatawa da mijinki ya maki kakki yarda ki irin wannan in wato kyautatawan da Allah subhanahu wataala ya sa miji ya maki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da tsoro game da irin wannan butulcin da mata suke ma mazajensu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uritun nara an nuna mana wuta ta jahannama fa idza aktharu alihan nisa'u sai gashi ashe mafi yawan mutanen da ke cikin wuta mata ne yakfurna manzo Allah yace kafirki suke shi yasa Allah ya kai su cikin wuta sahabbai suka ce ayakfurna billah suna kafircewa ne da Allah manzo Allah yace la a ba kafircewa da Allah suke ba yakfurnal ashira suna kafirce ma abokin zama mijinsu suke kafirce ma law ahsanta ila ihdahunna dahra da zaka kyautata ma ɗaya daga cikin mata tsawon lokaci kai kai kai ta dadada mata kai kyautata mata da abinda take so ai mata da abinda ta bukata a bata thumma ra'at minka shay'an sa'annan ta ga wani abu da gare ka radda ta nema ran nan kace wallahi ya kuri yau babu qalat zaka ji tana cewa ma ra'aytu minka khairan qat tunda nake ni ban taba ganin alherin ka ba to wannan shine abinda yake jawa mata saboda haka mace ji tsoron Allah duk lokacin da miji ya dauki sati guda kwana goma yana kyautata maki ran nan kika nema yace ki ya hakuri babu abin to ki ya hakuri domin kwana goma ya maki yana yi maki to da a ce akwai da na share din ma zai maki to tun da kika ji ya buɗe baki ya ce babu to lalle babu ɗan nan ki ya hakuri domin yau da gobe sai Allah ba kullum yake da abun ba ki yi hakuri ki samu gidan aljanna ki yi biyayya ga mijinki za ki samu gidan aljanna saboda haka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi shi ma yana gaya ma mata cewa dole ne su zangi hakuri da rayuwa in ta yi daɗi shi kenan in ba ta yi daɗi ba a yi hakuri wata rana kuma za a ji daɗi a yi ta haƙuri mace za ka ga miji ya kyau da ta mata tsawon shekara goma sai Allah ya kawo ƙarshen rayuwar irin wannan wadda aka saba da abin da take so daidai da shi yana mata yanzu shi ma wanda za a yi ma kanshi ma ba ya da to shi kenan wasu mata za ka ga suna neman a sake su shekara goma wata ma shekara talatin aka yi da ita tana neman saki duk ta manta alherin da aka yi alheri ake mata har ɗauka take ta ba wasu ta ba makwabta ta ba danginta jin daɗi ake a zo gidan tun da yau babu shi ya makanshi shi ya na kanshi in sun samu ne ya makanshi to tun da Allah ta'ala ya karbe abin ya za'a sai ki hakuri hakuri zaki ki yi tunani irin dabarun da zaki ki zanki kula da gidanki shi ma miji in ya kawo a gama a yi in bai kawo ba a yi hakuri domin an tare an sha daɗi tare amma in kika yi wannan rayuwa to kin yi butulci ga Allah subhanahu wataala in kika ce ba ki zama kin gaji da wannan bakar rayuwa kin gaji da wannan bakar wahala wallahi ba wanda zai zannar da ke uwaye su yi magana ki ce ba ki zannawa uwaye ki su yi maki magana ki ce ba kowa ya maki magana ki yarda to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata masu irin wannan rayuwa waɗanda suke kaji ne masu ci su goge bakin su ba su godiya ga Allah ba su godiya ga mazajen su manzo Allah ya ce na gansu a cikin wuta su suka fi yawa saboda haka a ji tsoron Allah a kau da kai daga aine waɗansu kurakurai da suke faruwa daga mazajen ku kamar yadda mazaje su ma aka ce su yi hakuri da ku to kuma an ce a yi hakuri da ku saboda haka kuma an ce ku yi hakuri da maza shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana cewa an ana so rayuwa ta yi dadi a samu yarda tsakanin miji da mata a samu rayuwa ingantacciya a samu farin ciki a cikin rayuwa to mace ta yi ladabi ga mijinta manzo Allah ya ce duk macen da ta cika ta rasu ta mutu mijinta ya yarda da ita manzo Allah ya ce wannan mace ya aljanna ce saboda haka ki yi kokari ki samar da yardan mijinki ba sai mijinki yana dauka kudi yana baki ba sai yana biya maki bukatu ba waɗanda sun shi karye shi ba wai sai miji yana maki irin wannan rayuwa ba ke ki kokari ki ga ibada ce kike kamar yadda shi ma ibada yake yi in bai yi ba wuta zai shi ma kamar yadda ke ma in baki wannan ibada ta zamantakewa tsakaninki da mijinki ba ke ma wuta zaki saboda haka kowa kamata yi ya yi kokari ya ga ya yarda da dan uwan shi ya sanya farin ciki da jin daɗi da walwala a cikin rayuwa abokin zaman shi to duk macen da ta yi kokarin samun yardan mijinta mijinta ya yarda da ita ba ta bata mashi rai in ma ta bata mai rai sai ta zo ta baya hakuri ta ce da Allah ya hakuri ba ta karawa kamar yadda shi ma ya mata ba daidai ba yana neman haƙurinta yana neman yardarta in aka yi haka to yadda kuka raya haka a duniya haka za ku taya ranar lahira Allah ya haɗa fuskokinku a tashin alkiyama Allah ya kai ku gidan aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ta'ala ka shigar da mu aljanna da rahmarka da falalaka da kyautatawa ka Allah ta'ala ka daga musulunci da musulmi kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci da shirka da munafici Allah ka raba mu da dukkan mugayen dabi'u ya Allah Allah ka gama mu da halaye kyawawa ya Allah Allah ka hada tsakanin ma'aurata ya Allah Allah ka kawo karshen duk wata hatsariya da ke faruwa tsakanin ma'aurata Allah ka babu arziki da wadata Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da yunwa Allah subhanahu wataala ka ba mu aiki da kasuwanci masu albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka damu da su gida aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka ba su nasara akan yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka kawo mana karshen yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka kawo mana karshen fitinar su da bala'in su ya Allah Allah in masu shiriwa ne Allah ka shirya su ya Allah in ba su shiriwa kuma Allah ta'ala kai masa abin da ya daidai da su ya Allah ya tsaye da sallah
wallahi kuna da mutum na kake da shi kake da shayi ko Allahu akbar